إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم يقول الله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحيا أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون عباد الله الله الذي وهب لعباده كل هذه النعم يختم هذه الآيات ببيان السبب الذي من أجله أوجد الله تعالى هذه النعم وأفاض على عباده من الأرض البائرة الخيرات ذلك السبب هو ما يبذل الإنسان في استصلاحها من جهد وما ينفق من عمل دائب فهذا الخير العميم جاء من عمل أيديهم ولم يهبط عليهم من فوق رؤوسهم بدون كفاح وعمل لقد تواترت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبرز قيمة العمل وأثره في حياة الناس وتبين أنه شرف للإنسان وسبيل للكسب الحلال وعبادة مفروضة وتصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ذوي حرف وصناعات برغم مسؤولياتهم الهائلة في الدعوة إلى الله يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وذلل البحر إمدادا بالخيرات للطعمة والحلية وجريان السقائم ومطرات مع بقية سور الانتفاع والعمل فقال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك وما مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن داود عليه السلام ما أكل أحد طعاما خيرا من يأكل من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين بان godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin mu baki daya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa wata daga cikin ayoyi da Allah madaukaki ya sanya wa bayansa ita ce ƙasa ita kanta ƙasar da take matacciya yayin da babu ruwan sama Allah ya ce ahyaynaha mun rayar da ita wa akhrajna minha habban kuma daga cikinta muka fitar da ƙwaya ta hatsi فمنه يأكلون دقونا هاتن سكيشي وجعلنا فيها جنات كما أتنونا قصى مكسنة بونكي دلمبنا من نخيل ندبيني وأعناب دعنبي وفجرنا فيها من العيون كما muka bubbugar da wato idanun ruwa yake bubbugowa daga ƙasa don me aka yi wannan liyakulu min samarihi don su mutane su ci daga 'ya'yan itacen da suka fito musu da ƙasa sai Allah ya ce wa ma amilathu aydihim da kuma abinda hannunsu ya aikata ma'ana wannan kamara tana samuwa ne ma'ana wannan 'ya'yan itace yana samuwa ne idan ɗan adam ya yi aiki haka Allah ke faɗa a cikin alkur'ani wa ma amilathu aydihim da kuma abinda hannunsu ya aikata afala yashkurun shin ba sa gode ba to ya ku bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya waɗannan ko ya bada wannan baiwa ga bayinsa a waɗanda kuma waɗannan ni'imomi mu lura da ƙarshen wannan aya abin da Allah ya faɗi bayan ya gaya mana wannan abin da ya yi wa ƙasa tana mace ya rayar da ita da ruwan sama kun yi shuka da abin da kuka shuka da wanda ba ku kuka shuka ba ‘ya'yan itace suka fito kuma sannan kuka ɗauka kuke ci ga dangi dangi na itace nan daban-daban bayan kun yi aiki da hannunku to wannan shine abin da ayar ta cika da shi ya bayyana Allah subhanahu wataala ya bayyana sababi wanda ta hanyar sa ne Allah ya samu muku wannan ni'ima ya kwararo muku da wannan wato alherai daga ƙasar da take matacciya daga zuwan ruwan sama sai Allah subhanahu wataala ya rayar da ita kuka samu abin da za ku ci menene sababin da ya sa kuka samu wannan shine abin da hannu yake sawa a ƙasa abincin nan ba daga sama yake zuwa da faffe gasasshe kawai ka ɗauka ka ci ba Allah ya sanya ɗan adam ba zai samu abin da zai ci ba sai ya yi aiki yau tattaunawar mu ita ce aiki da hannu da tashi da neman sana'a wajibi ne a bawa kowanne bawa ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala hikimar da ya ya sanya mu a wannan bayan ƙasa to ba haka kawai yake zubo mana abinci a dafe mu ɗauka musa a baki ba irin mu'ujizar da yawa banu isra'ila tare da annabi musa yake zubo musu almanna wassalwa gasasshen nama na tsuntsu tare kuma da darka wato kamar zuma tana zubowa suna ɗauka suna ci amma duk da haka banu isra'ila ba su gode wa allah ba sauran ɗan adam abin da Allah ya sanya mana na sunnar rayuwa ita ce arzikin yana nan a cikin ƙasa wani ta hanyar noma wani tono shi za a yi a matsayin karfe da kama da kayan karo da kayan ado da kayan gwal wani a cikin ruwa za a tsamo shi arziki na cikin ruwa ga shi nan kifi ne da abin da ba kifi ba gwalagwalai a ƙasa azurfa da tagulla da duk abin da za a yi duk arzikin Allah yana nan a cikin ƙasa abin da Allah ya sa na shara'i shine dan adam yayi aiki shine abin da ayan take nufi wa ma amilat hu aydihim da abin da hannayensu suka aikata Allah madauki kuma ya gaya mana huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa horayya shine dalula babu wani daga cikin ku ya tashi yana tafiya ko a kafa ko a keke ko a babur ko a mota ko a jirgin sama sai yana cikin tafiya sai kasar ta nannaɗe ta ƙi tafiyuwa ya zama cewa ba za ka iya tafiya a kanta ba amma Allah madauki sanya mana ita horarriya za mu tafi a kanta za mu tone ta mu gina gidajenmu za mu sassaƙe ta mu yi filasta za mu tona cikinta mu samu arziki duk wannan ita ce horewar ƙasa ba ta taɓa ce mana naƙi ba zan yadda ku teno ku tone ni ba ba zan yadda ku yi gini da ni ba ba zan yadda ku tafiya a kaina ba wannan abin da ake yi da zalulan kenan Allah ya sanya horarriya a gare mu ba ta ita ta ce ta ki ba to sai Allah ya ce fam shufi manakibiha ai fam shufi nawahiha ku yi tafiya a cikin sasanninta bangarorinta gefensa ko ina ku yi tafiya ku nemi abinci ba a yi ɗan adam don ya zauna a garin su haka kawai abinci kullum ya rika zuwa masa ba an yi ɗan adam ne kamar yadda Allah ya ce famshu ku yi tafiya fi manajibiha a sasannin duniya duk inda za ka samu abin arziki buga ka tafi je fatauci je ka yi leburanci je ka nemi abin da za ka tsare mutuncin fuskarka kada ka zauna a gari kana roƙo aikin ka shine Allah ya ba ku mu samu Allah madaukaki bai yi dan adam dan ya wulakanta kansa ba tashi ka buga bayan ƙasa ka je ka nemi abin da za ka ci ya ba mu labari har yanzu dangane da teku yadda ya sanya jirgin ruwa jirgin ruwa ka duba irin mu'ujizar da Allah ya sanya a cikinsa duk irin nauyin da ya ɗauka ba ka ji yana nutsewa ɗan adam ƙwaya ɗaya ɗan shi kaɗai kan daga ya fada ruwa sai ya nutse amma jirgin ruwa da zai ɗauki ɗan adam gari guda sai ka ga Allah maɗauki ya bar shi wannan shi sa Allah shi ma kira shi taskhiri ne daga gare shi horewa in ba horewa ta Allah ba da ana ana sa wani abu mai nauyi shikenan sai jirgin ruwa ya nutse da dan adam Allah madauki yana cewa wa huwa allazi sakhkhara al-bahr Allah shine wanda ya hore hajin ya amfani da lafazin sakhkhara ma'ana shi ya hore muku ya ba ku dama ku yi amfani da shi ya sanya muku wannan teku litakulu minhu lahman tariya domin daga tekun nan ku ci nama fresh nama shine ma'ana tsari ɗanye mai kyau wanda bai shiga cikin wani aiki ba ba a sa shi a firij ba ka sa komarka ka tsoma a cikin ruwa ta kamo maka kifi halal malak ba yanka ka je ka ci in ya fi ƙarfin abincinka na ranar ka sai da shi an halatta maka ka sai wani abu ka sai riga ka ci fatar da kanka da iyalanka duk wannan korewa ta ta Allah dan me za ka zauna a cikin gari kana bara ga arzikin Allah a ko ina Allah ya hore shi wa tastakhrijuna min Allah yake kuma daga cikin wannan bayan kun samu nama daga cikin wannan wato teku sannan kuma kuna fitar da hilyatan kayan ado gwanagwalai diamond da makamantan waɗannan duk aina ake samun su ana samu a ruwa ana samu kuma a bayan ƙasa Allah ya ce kalba sunaha wanda kuke tufatar da kanku da shi ita ce tufarku sannan kuma za ku ga Allah madauki dai bayyana mana wannan ni'imomi yace walil wataran fulka zaka ga jirgin ruwa mawafira ya cika an damƙara shi da kaya Allah ya hore shi yana tafiya kamar da na ambata mana cewa jirgin ruwa a cika shi da kaya har masana abin mawa suna cewa wai gwargwadon nauyinka gwargwadon daɗin tafiya haka jirgin sama yadda Allah ya hore shi tsumbutun nan nasa na can baya loda shi da kaya yana tun abin da ke taimaka masa sauƙin miƙewa sama wannan duka menene hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda a yi yawo a bayan ƙasa a je a nemi abinci kuma a ci da iyali a fita daga ƙasƙanci shine Allah ya ce wali tabtahu min fadlihi kuma don ku nemi falalar Allah subhanahu wa ta'ala wa la'allakum tashkurun kuma ko ku gode akan ni'imarsa yanzu ka kaddara idan Allah bai hore mana waɗannan abubuwa ba kana takawa kana nutsewa kana hawa kana fadowa mota ta ki tafiya keke ki tafiya babur ba zai tafi ba in Allah bai hore mana waɗannan abubuwa ba haka za mu zauna ba inda za mu je amma Allah ya hore mana dan ya sauƙaƙe mana rayuwa dan haka ya kai bawon Allah ka tashi ka nemi abin da za ka ci kada ka zauna kana bar wa hada rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa tun kafin ya zama annabi Allah ya sanya shi yana yin kiwo ana biyansa kiwo shi ne ɗan adam ɗin da ya fi kowa daraja a duniya babu wani mai daraja da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai je ya kiwo a biya shi lada zai kasuwancin matarsa ya samu abin da za su ci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu bai ce shi ya fi ƙarfin yi kaza ba ya fi ƙarfin yi kaza to ga abin da yake ba mu labari dangane da annabi dawud manzo sallallahu yake cewa ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi babu wani abin da dan adam yake ci da ya kai alherin a ce ya ci abin da hannunsa ya aiki ya ci halal ɗinsa ya yi kwadago ya tona ƙasa ya binne abin da zai binne a kashi aiki ya gini ya wannan sana'a ya wannan sana'a to babu abin da ya fi wannan alheri babu abin da zaka sa a bakinka da ya kai wannan alheri ashe kenan duk wani abu da zaka ci wanda ba wannan aikin hannunka ba to bai kai shi alheri ba ko da halal ne to bai kai wannan alheri ba sai ce wa inna nabiyallahi daud annabin Allah annabi dauda kana ya'kulu min amali yadihi yana cin aikin hannunsa ma'ana abinda hannunsa yayi aiki ya samu yana cin gumunsa kamar da bahaushe ke cewa don haka ka daure ya kai bawan Allah ka ci guminka wannan ishara ce Allah maɗaukaki kuma ya bayyana mana abubuwan kurukuru mun gani daga cikin rayuwar annabawa annabi Musa sadakin aurensa shine leburancin shekara goma sadakin aurensa kenan shekara goma shekara takwas aka ce in ya so a ƙara ya shekara goma yana kwadago yana aiki wannan shine sadakin auren da aka bashi na mata kuma annabi ne na Allah amma yanzu me ya samu samarin mu kowa kai masa magana ya je ya nemi aiki sai ce to ai ba jari ba kaza ba kaza ba inda zai samu aiki wani ya ce ai aikin ne ba a samu tun da ba kwangila ba kaza in ba wannan buga cikin ƙasa za ka samu abin da za ka yi ba sai a taɓa a taɓa ma alheri ne in kai da bin ka'ida da sanin ya kamata Allah sai maka albarka a ciki wata ran sai ka ga ka tsallake daga ataba sai ka koma mota daga mota sai kai shago daga shago kai gidan mai daga gidan mai sai jirgin sama mutane da yawa a ƙasar nan tamu da suke da jirgin sama yanzu da ake kasuwanci daga ina suka fara daga irin waɗannan abubuwan dan ne mutum zai zauna sai dai kullum ina yan siyasa suke a je a taru kofar gidan alhaji wani kofar gidan honorable wani a bamu a bamu a shiga mota da kyar ana gudu ana kokowa mutum yana fasowa daga mota kawai saboda a ɗauki wani abu da za a bashi wanda zai yi cefanen wannan yinin kawai da shi gobe kuma ya zo ya sake zuba ido bai kamata mutum musulmi ya kanta kansa a irin wannan halin ba wajibi mu tashi mu nemi aikin da zamu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la an ya'khudha ahadukum hablahu a ce ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa fa ya'ti bi uzmatin min hatab ya je jeji ya ɗauko wani ɗauri na itace ya ɗauko a bayansa فيبيعها يجي سنة ولا إذا سوء فيكف الله بها وجهه sai zama Allah ya tsare masa fuskarsa ya tsare masa mutuncinsa min khairul lahu min an yas'ala an-nas yin haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi ya fi masa da a ce ya zo yana roƙon mutane kullum a ce a masallaci ya tashi ya jama'a yau kwana uku ba mu ci abinci ba wani in ka na'am akwai wanda ya cancanta ya nemi a taimaka masa saboda ba shi da hannu ba shi da kafa ba inda zai iya aiki wani kuma Allah ya hore masa karfin jiki amma zuciyar ta mutu ba zai iya ba dole sai ya yi roƙo ya matsa nan a bashi ya matsa nan a bashi in an bashi ne kuma ba zai ishe shi rayuwarsa gaba ɗaya ba dole zai sake dawowa gobe kaga ashe babban hanyar da zai bi ita ce ya je ya nemi wani aikin da zai yi kowa ya sani mu al'ummar wannan ƙasa musamman wannan bangare na ƙasar mu arewacin Najeriya mun tashi da irin wannan lalacin amma kowa ya san da ba haka muke ba a da kowanne gari za ka samu sarkin gari ya san sana'o'i da yawa har kowa da sarautarsa akwai sarkin matsira akwai sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza duk sana'o'in nan amma yanzu suna ina duk an koma aikin albashi daga an yi da daga albashi shi kenan kuma rayuwa ta koma ko a koma roƙo ko a shiga inda za a rika zuwa bambadanci da makamantan irin wannan wanda duka ba haka ya kamata dan adam ya rayu ba a raya waɗannan sana'o'i na'am na san in na faɗi wannan wani zai ce to ai wasu sana'o'i ba irin su ake amfani da su ba to ai waɗancan yan ƙasashen da suke kero mana abu su kawo waɗannan sana'o'in nasu na da suka riƙe har suka haɓaka su da ilimi suka koma daga abin da da hannu yake yi sai aka koma da inji ake yi duk basirar daga baya aka same ta mu ma da mun ci gaba da waɗannan sana'o'i da mun ƙara samun basirar iri-iri daga noma na hannu da fatanya sai a koma noma na wato inji da sauran abubuwa lokaci ba zai isa duk mu kare wannan abu ba manufar dai wannan tattaunawa ta mu sai faɗakarwa akan a tashi a nemi aikin yi ba daidai ba ne ka ɗora laifin talaucinka a kan makocinka mai kuɗi cewa ya ƙi ya taimaka maka ko ni ko wani yayanka da yake Abuja ko yana wani babban ofis ko a ina ne ka sa ran cewa in bai maka wani abu ba kai ta zagin sa ka haɗu da mutane a gindin bishiya a ci mutuncinsa kawai wa ai wajibinsa ne ya kula da kai bai yi ba wannan ba daidai bane ka tashi ka je ka nemi aiki wannan shine abin da Allah ya buɗe mana ba ka yi sata ba ba ka ci mutuncin wani ba halal tana nan ta fi haramun faɗi da yawa haram tsokakkiya ce kada ka zauna ka ce babu halal buɗa je ka cikin duniya tashi kai fatauci tafi inda baka sani ba ma Allah madaukaki zai hore maka baka san inda Allah zai bude maka arziki ba amma zama na kashe wando da zama a gindin bishiya da zagin mutane da ganin laifinsu wannan hakika ba zai fidda mu ba kuma al'ummar mu yawa suke yi idan ba mu buɗe waɗannan sana'o'i ba to zance ku duba ku ga wanda yake cikin payroll na gwamnati ma ana ba shi albashi me albashi ne isan masa ba zai isa ba amma in ka ɗauki sana'a ko sai da menene ko me za ka yi nawa ake samu a wasu ƙasashen namiji ya faro wace ya koyi kosai maza suna yin kosai suna sayarwa ana yi ba ba a yi ba duk abin da za ka yi na halal ba zancen ka ce wannan sana'a ce akwai kaskanci ta fi karfin ko in ce ni a gidanmu tarihin mu ya fi karfin in yi sana'a kaza ai mai sana'a shine sarkin kansa amma in ka zauna duk girman ka ko a gidan wasa fito in baka nemi sana'a ba sai ka je gun wani ya baka to kaskanci yana nan a fuskar ka Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من ألوبونك كسامنا البركة على يورم يا ألا كسني البركة أدك من أيكي ديكي أيكي Allah ka sa masa albarka a aikinsa duk mai kasuwanci da yake kasuwanci Allah ka sa masa albarka a kasuwancinsa Allah ka haɓaka masa arzikinsa ko me yake sayarwa komai kaskancin abin Allah ka sa masa albarka ka tsare masa mutuncinsa ka ba shi damar ya buɗaɗa ya haɓaka ya fi yadda yake ya Allah duk wanda yake leburanci Allah ka sa masa albarka a leburancinsa ya Allah ka sa mana albarka a dukkan abin da muke yi na neman abinci a wannan rayuwa Allah ka buɗe mana ƙofofin halal da gane ta da fahimtar ta da wadatuwa da ita da kuma gamsuwa da ita mu kyale abin da yake ba namu ba mu bar haram mu rabu da ita kar mu dora hannunmu a kanta Allah ya kautar da ita kar ta biyo hanyar mu Allah ya ba mu hakuri ko mun ganta mu kauce Allah kuma ka tsare mana mutuncin mu Allah ka raba mu da bara da tumasanci da bambadanci da surutu da rashin aikin yi Allah ka buɗe mana kofofin da zamu tsare mutuncin mu mu aikata aikin hannunmu mu ci abin da ke halal mu ya Allah kasar mu ka ƙara mata albarka Allah ka shirya shugabanninta Allah ka dora su akan tafarki tafarki madaidaici wajen tunaninsu wajen tsarin abin da zai taimaki al'umma duk hanyar da za ta taimaki al'umma Allah ka buɗe musu basira su ƙara fito da ita duk abin da zai kuntata wa al'umma Allah ka sa ba za su bi wannan hanyar ba ya Allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad